وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو الصبر أكو قوة ذو الحج شكرة تدبو ليه da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahil bukhari wanda muke a wannan masallaci na usman bin affan da ke kofar gadon ɗaya kano najeriya za mu tashi a babi ko fasali da yake cewa babin da yake cewa wa idan aradna an nuhlika qaryatan a zurriyatan man hamalna ma nuhin kai innahu kana abdan shakura mun dauko hadisin muhammad ibn muqatil da yake mana bayani akan abinda zai faru ranar tashi alkiyama Allah ya ba mu wucewa lafiya ya kuma kai mu lafiya ya ba mu nasara yanda mutane za su tafi su bi annabawa suna neman tallafi da taimakonsu su cece su a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashi alkiyama wanda Allah ya ce za a saukar da rana wata dunushamsu fa yablughun nasu min al-ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun za a matso da rana ta yi ƙasa ƙasa bakin ciki da bacin rai da damuwa zai riski mutane irin abin da ba za su iya jurewa ba mutane za su shiga damuwa su da kansu za su kokarin nemar wa kansu mafita su ba wa kansu shawara wasu za su ce to abinda za a yi mu tafi wajen babanmu annabi adam mu nemi taimakonsa don ya yi Allah magana Allah ya tausaya mana a ta da alkiyama kowa ya san matsayinsa a yi hisabi kai kowa ya san matsayinsa za su je wajen annabi adam alaihissalatu wassalam zai ce da su ba ku san ba yau ubangiji na ya yi fushi irin fushin da bai taɓa yi ba za su yabi annabi adam su ce to ai kai ne abul bashar kai ne shugaban halitta mana uban dukkan wata halitta ta duniya gaba daya ka duba halin da muke ciki ka taimaka mana zai ce nima ina da laifi Allah ya hana ni na ci wata bishiya da ni da matata a gidan aljanna kuma na zo na ci wannan bishiyar da haka gaskiya ta kaina nake ku tafi wajen wani ba ni ba ku tafi wajen nuhu to haka aka yi zai ba da shawara shi ma ya ce a tafi wajen annabi nuhu to me faru malam
بسم الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله إنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول, في فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت, كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو هيان في, في الحديث نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري yes. شكرا ينزو النبي نبيو manzo da aka je wajensa ko za a je wajensa shine annabi nuh alayhi salatu wassalam kuma annabi adam shi ba da shawara ya ce ku tafi wajen wato annabi nuh izhabu ila gairi din sai yayi bayani yace izhabu ila nuhin ku tafi zuwa ga annabi nuh alayhi salatu wassalam annabi ne da ya daɗe yana da'awa yana karantar da mutane shekara dubu ba shekara hamsin wala bisa fihim alfa sanatin illa hamsin aman shekara dubu babu shekara hamsin yana karantarwa Allah yana son sa kuma Allah ya masa jinkiri wannan shekarun wa'azi kenan kadai ban da shekarunsa na haifansa da aka yi a duniya to wataƙila idan an je wajensa za a samu sauƙi suka je wajen annabi nuhu ko ce mutane za su je wajen annabi nuhu ranar tashin alƙiyama fa ya ƙulo na ya nuhu innaka anta awwalar rusul ya nuhu kai kai ne farkon wato manzanni kai ne farkon manzanni wanda aka fara turowa zuwa ga waɗanda suke bayan ƙasa wannan yana nuna mana manzo mai wa'azi na farko da Allah ya fara turowa shine Adamu alayhi salatu wassalam me aikin sa wa'azi ba a dan adam baya rayuwa ba a yi mai wa'azi jama'a dole ne mutum sai an faɗakar da shi duk lokacin da aka wayi gari mutane suna rayuwa babu mai musu wa'azi babu mai faɗakar da su to halaka suke yi kamar yadda ka san gangan jiki in ba a bashi ci da sha ba ba a kula da lafiyarsa ba lalacewa yake yi to haka dan adam idan ba a ciyar da ransa ruhinsa da gangan jikinsa da fadakarwa da imani ba to lalacewa yake za ka shi yasa farko da Allah ya halicci mutane bai bar su kara zuba ba sai ya hada su da manzanni da za su rinka musu wa'azi loto bayan loto lokaci bayan lokaci amma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula kuma haka sunnar rayuwa take kada mutum ya yadda ya rayu inda ba a wazi ba a faɗakar da shi Allah kuma kar mutum ya yadda ya zaɓar kansa rayuwar da da zai rinka zama a makaranta ana tunatar da shi Allah ba wallahi malam ɗan adam lalacewa yake yanzu ka duba shi ɗan in ya ribace ka wallahi sai kwashe ka sai kai kusan shekara ko watanni baka yi kiyamun laili ba sai hana ka ita kama uzurruka kullum karatun ƙur'ani in ba ka yi da gaske ba idan shi ɗan ya ribace ka wallahi in kai wasa daga ramadan sai ramadan gafala rafkana kaga zikiri da ake yi ambaton Allah idan mutum ba yayi da gaske ba wallahi shi din sai ribaci shi hana shi to amma in kana zuwa inda ake tunatarwa yau a faɗa gobe a faɗa to za ka ƙaru kana ji a rediyo kana buɗewa talabishin a gidanka tashoshi na addini kana saurara kai da iyalinka kuma kana zama a makaranta to sai ka ga mutum ya yi rayuwa ingantacciya rayuwa ta imani idan mutuwa ta zo maka za ka ka tafi kana cikin kimtsi ba kana cikin ruɗuwa to shi yasa Allah yake turo annabawa su su ta yanzu ka duba wannan annabin shekara dubu ba shekara hamsin kullum wa'azi yake inni da autu qaumi laylan wa nahara dare da rana falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litakfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara yace thumma inni da'awtuhum jihara na fito fili ina musu wa'azi na bi su har gida ina musu wa'azi ina fadakar da su kuma na sirranta na yi a ɓoye na yi a bayyane wasu in je gida wasu in bi su kasuwa wasu in je kaza wasu in je kaza sauransu mutane in ba a fadakar da su ba wato Allah sauyi Allah gyara mana halinmu kuma wa'azi shine kiraya raya dan adam kwanan nan na yi tafiya a ƙasar misra na je wani wuri to bayan magarba ne zuwa isha'i sai ga wasu mutane sun zo sai suka ce assalamu alaikum na ce alaikum salam da ni da ɗalibai muna tare sai suka ce da allah za ku yi sallar isha'i a nan unguwan ne sai na ce eh insha Allah in lokaci yayi ba mu gama abin da muke ba sai to da Allah akwai masallacin mu anan muna fatan za ku zo ku yi sallar isha'i saboda akwai fadakarwa da za a yi mu musulmi ne akwai bukatar mu fadakar da juna akwai fadakarwa nasiha liman zai yi nasiha bayan sallar isha'i minti biyar in an gama sai fito ce masha Allah mun gode mun gode wallahi shago shago suke bi shago shago saboda me kwaɗayin su faɗakar da mutane kuma lalle rayuwa ɗan adam sai an faɗakar da shi sannan rafkanar ɗan adam yana buƙatar a bi shi har gida shi yasa kake ganin ake saka lasfika ake saka sauti saboda saƙo ya isarwa da mutane wata matar aure ne wani yana gida yana zaune dole rayuwar mutane sai an faɗakar da su in ba a yi maka wa'azi to za ka halaka kuma matuƙar mutum ya rayu a inda ba a yi wa'azi to zai halaka yanzu ka lura ko zama kai a inda ba a jin kiran sallah to lalacewa kake sai ga kullum kana sallah a gida wani lokacin ma baka yin ta akwai wuraren da ko kiran sallah ba za ka ji saboda lalacewa kiran sallah a ƙasar musulmi ba za ka ji kiran sallah ba ba a su ba ba a zahar ba la'asar ba magariba ba isha kiran sallah ba a yi saboda bala'i amma za ka ji kiɗa za ka ji sauti za ka ji sautin mai sai da magani za ka ji kaza za ka ji kaza so yan uwana dai riba ce mutum ya zauna inda yake faɗakarwa ko ina ne za ka zauna ka kusanci masallaci ka kusanci makaranta annabi nuhu an zaɓe shi ne saboda annabi ne da da Allah ya girmama shi da harka ta karantarwa aka ce malam yake cewa wa gassan maka abdun shakura Allah ya ambace ka bawa ne mai gode masa na yi bayani a karatun baya me yasa Allah ya ce wa annabi nuhu abdun shakura an ce in ya ci abinci sai ya yi wa Allah godiya in ya sha abin sha sai ya yi wa Allah godiya idan ya saka sutura sai ya yi wa Allah godiya in ya hau abin hawa sai ya yi wa Allah godiya in ya kwanta sai ya yi wa Allah godiya in ya tashi sai ya yi wa Allah godiya shi ya samu wannan kambe shi sa Allah ya bashi abdan shakuran bawa mai wa Allah godiya aka ce to kai ne Allah ya ambace ka ishfa lana ila rabbik to kai roƙan mana ceto a wajen ubangijinka ala tara ma nahnu fihi ya nuhu baka ga halin da muke ciki ba yau fa yaqulu inna rabbi azza wa jalla annabi nuhu zai ce ubangiji na mai girma da daukaka qad ghadiba al-yawma ghadaban yau fa Allah yayi wani irin fushi lam yaghdab qablahu mislahu bai taɓa yin wani fushi irin wannan kafin wannan lokaci ba walan yaghdab ba'dahu mislahu kuma bai zai taɓa yin wani fushi bayan wannan lokaci ba irin wannan wa innahu lallai qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi ni ma ina da wani laifi ku lura duk wani annabi da aka zo wajensa abu ɗaya suke maimaitawa kaga ba hada baki suka yi ba kaga wannan kalmar lan yaghdab lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu dan irin sa ne annabi adam ya fada kuma shine kuma annabi nuhu shi ma ya maimaita annabi adam ya ce to yana da laifi ku duba laifi ɗaya fa ya fada bishiya ce aka ce kar ya ci ya ci yake jin tsoron ya hadu da Allah yanzu ni da kai laifi nawa muke da shi da ni da kai zunubi nawa la ilaha illallah laifi nawa muke kullum amma yau wannan annabi ne na Allah shi fa Allah ya yafe masa ma amma yana jin tsoron ya gamu da Allah da laifi ɗaya to mu fa yau mu fa yau yaya muke haka mutuwa take mana ɗiban karan mahaukaciya mu je mu game da Allah mu shirya ba kawai dai mantawa ake wani wani ya mutu ya tafi zance ya kare kawai Allah ya san wani me yake tarwa a wajen Allah da ka mutane ya kamata mu shiga tete mu wallahi ya rabbi ka samu dace yace ni ma ina da laifi a wajen Allah dan nayi wata addu'a akan mutane na mutanensa ne suka fusatar da shi ai ɗaza na gaya muku ya ce ya musu wa'azi a fili ya musu wa'azi a ɓoye ya bi su gida ya bi su kasuwa ya yi musu kaza ya yi musu kaza amma mutanen nan taurin kan mutanensa ba su bi shi ba nema ma suke sa halakar da shi sai izgilanci da suka yi taimaka kawai ya daga hannu ya addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min kafirin da yara ya Allah duk wani kafiri a bayan ƙasar ne ya Allah karka bashi ka halakar da su tunda na yi musu wa'azi sun ƙi su ji wa'azin nan wannan addu'ar ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ruwan dufana ya halakar da mutanen duniya kafirai a wannan lokacin yana addu'ar Allah ya karɓa ya ce to ina jin tsoron kada Allah ya ce da ni yaya kai mummunan addu'a wa mutanenka muka halakar da su kaga makafirai ne kaga saba masu suka yi amma ya ce ina jin tsoron mutane sun halakata dalili na kaga saba Allah su to ina wanda kawai kudi ake bashi kuma ya ɗauki kunamar bindiga ya harba wani ina wanda kawai kudi ake bashi ya je kashe wani yanzu a kasan nan fa yaro ya tashi ya yanka ubansa ya yanka uwarsa ya yanka ƴan uwansa duk ya kashe su a dare daya kuma yana nan ba a kashe shi ba mutum uwarsa da ubansa ba kashe-kashe da mutane to ba wai ma wai ka je ka kashe wani a titi ba mutum ya kashe iyayensa mata nawa suka kashe mazajensu a ƙasar nan mace ta zo ta kashe mijinta ya mutu murus nawa mutane nawa suke tsara hanya kurin su barin wuta kawai yanzu yan fashi da makamin nan suke tsara hanya kawai in mota ta zo kan mai uwa da wabi ne sai dai ka ji fa bindiga sai dai ka sunkuya in ta same ka a kirji kai ka jiyo in ta same ka a kanka kai ka jiyo in ta same ka a kaza kai ka jiyo ran dan adam ba komai ba yanzu akan waya sai mutum akan waya yaro matashi yaro matashi nan ba sai dauki sai dauki makami akan wayar da bata wuce dubu goma ko dubu sha biyar ko dubu uku ba billahi azimu sai daba maka wuka a makogaran kai ce ba ya ka bashi waya gashi nan muna kallo suna shiga gidan mutane gida gida yanzu ake gida kawai yan iskan unguwa kawai yaro sai ya daure fuskarsa da hankici kawai ya dauki makami kawai ya shiga gida kawai karkace wai wai dare yayi kawai ku ba da waya da yake barayi ne talakawa barayin banza mutanen banza wulakantattu talakawa tozartattu mutum ya shiga gidan mutum waye dauki wuka waye ce ba da waya me waya dan iska mara kirki ka je ka tsare hanya maka yi satar kwarai ba sai ka je ka tsare hanya ba ka karbi kuɗi masu yawa ka je ka shiga gidan mutane kana cewa a baka waya kana kuma sai da kama waya a makogoran ka yanzu akwai ɗalibin mu yana na anan gurin wala a nan nan da malam yana fitowa da yana yin sallar isha'i a nan malam yana koma gida suka daba masa suka daba masa a nan a kafada suka daba masa wuka a bashi a waya suka karbe waya har yanzu hannunsa baya aiki wannan yatsun ba sa yin aiki yadda suka kamata sun makale kai kai ka duba shi yaro mai kokari haka kullum kuma karkace zuwa yaran uba ne yan iskan gari kullum irin wannan an kama su kashi ya kamata a rinka ba su mutum ya ji jiki cewa ya yi abin da ba daidai ba kuma a daina ɗaure mutanen banza gindi duk wanda aka kama shi yana wannan abin a yi maganinsa sosai kafin a je wajen 'yan sanda tukun a ragargaza shi kamar yadda ya kokari ya ragargaza mutane kashe mutane sun kashe mutane bila adadin akan waya yanzu ba dan lungu kana tafiya kawai wani yare na ka sai tsare ka kawai sai ni mamaki nake cewa wai mutane kowa da wuka yake yawo ne ko a mota ko a nan sauransu wato ran dan adam bai zama komai ba ba a mai da ran dan adam saboda jinin mutum ya zama kamar jinin kaza wallahi ko kazar wani ne ka kashe masa a bakin titi ko a kofar gidansa kwaya ta rikici da shi amma dan adam babu sai su kashe mutum su illata mutum su sari mutum kuma a yi ta bi iyayensu su yi ta zuwa ashe suna da iyaye ashe iyayen suna son su ya za ya zauna lafiya ɗanka ya zama bala'i a cikin mutane shi sa ko annabawa da suka zo addu'a cewa suke rabbi habli minas salihina ya Allah za ka bani da ka bani salihi ba mutum ya roƙi da ya ga dara haihuwa ka tara 'ya'yan banza ba ka tara barayi ka tara 'yan fashi da makami ka tara 'yan iskan gari ka tara masu shaye-shaye barayin takalma a masallaci barayin waya a masallaci ‘yan sane masu ɗauke-ɗauke waɗanda ya mai amfaninsu mazinata masu shan wiwi ‘yan ƙwaya yanzu duk kowa nan iya zo masallaci ko da asuba sai ya riko takalminsa dubu wannan yanzu silifas ne gashi nan naira ɗari biyu da hamsin ne amma baka yi saka bar shi ba wallahi sabon silifas ka doce masallaci sai an sace suwaye ‘ya'yan banza ne suke sacewa kuma ‘yan unguwa suna nan an san su an zuba musu ido barawo talakan barawo mai sace slippers kai ruku'i a masallaci ana addu'a ana zikiri wani ya sa hannu ya lalame maka waya wannan wani irin rayuwa ce ta banza ta talauci ta wulakanta ta tozarta to a hakan sai mutum ya sarayar maka da ranka akan abin da bai kai ya kawo ba don Allah jama'a mu gyara mu'amalar mu mu kyautata kuma mu koyi da annabawan nan da ake ba mu labari a kansu yanzu annabi ya tashi a kiyama yana jin tsoron laifi daya yanzu wannan fa Allah suka saba wa ya daga hannu ya ce Allah la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara ko kafiri daya karka bari amma yana jin tsoron addu'an nan da ya musu ai sun halaka saboda dalilin suka da Allah kama shi to ina ga wanda yake sanadin mutuwar mutane ana ta magana ƙasa ta lalace ana ta fashi da makami ga 'yan fashi da makami a cikinku a gidajenku waɗannan 'yan fashi da makamin waɗannan yara 'yan fashi da makamin da ke gani masu karɓe waya masu ɗaukan wuka masu ɗaukan gariyo suna bin gida-gida suna bin layi-layi suna su ne manyan 'yan fashi da makami idan su yana buɗewa su ne za su rinka tsare hanya su za su rinka kidnapping kuma iyayensu suna nan a cikin al'umma da uwarsu da umar sai an kama mutum sai ga ubansa ya tafi police station da ɗan gemunsa da carbinsa wai ya je ciro ɗansa me za ka yi da wannan ɗan me amfaninsa ɗan da zai zo ya zama ɓarawo ɗan da zai zo ya zama mashayi kai ba ciyar da kai yake ba ba ɗaukar nauyin makarantar 'ya'yanka yake ba ba komai ba ya zama maka matsala wallahi ba amfanin haihuwar irin waɗannan 'ya'yan shi yasa duk wanda zai roƙi Allah ya roƙi Allah ba shi ɗan salihi in ba salihi bane gwanda babu shi akwai 'ya'yan da wallahi gwanda su mutu ka binne su a kabari ka huta da su akan bala'in da zai jawo maka da tashi hankalin da zai jawo maka ku tsare jinin mutane kada ku yi wasa da jinin mutane wallahi duk wanda ya digar da jinin wani ko daidai da kaya ne ka soka wani jini in dai jini ya zuba to akwai tashi hankali Allah baya son jini ya zuba wannan mari daban duka daban amma jini in dai kai kore za ka sa wani kan yanke shi ka zuban mai da jini sunansa zubar da jini dima'ukum wa amwalukum wa aradukum alaikum haramun annabi ya faɗa kafin ya bar duniya hudubar da ya ce jininku a tsakaninku dukiyarku a tsakaninku mutuncinku a tsakaninku haramun ne ka hurmaci yau mikum hada haka annabi nuhu ya ce a'a ina jin tsoro ina ba da uzuri yan uwa ku yi gaba kuma ya roƙi Allah Allah ya karɓa ka san addu'an nan har da ɗan sai hada da aka zo ya ce rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin yace ya ya ubangiji ga ɗana ga ɗana ya halaka ɗan annabi nuhu malan ɗa na ciki Allah ce ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih kaji fadan Allah ji aya mala ya nuhu wannan dan baya cikin iyalinka ashe ku akwai yaya na banza da kar ma ka nemi ka danganta shi da tare da kai me yasa innahu amalun ghairu salih ai innahu amila amalan ghairu salih ya aikata aiki ba mai kyau ba fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaye ni abin da baka da ilimi mutane ku ji tsoron Allah ku daina tare ƴaƴan fitina a cikin al'umma ɗanka ya zama bala'i a cikin al'umma bala'i ya zama masifa a cikin al'umma kaga wai yaro yana yawo wai da ɗan bida ɗan bida yake yawo da shi ƙarfe yake yawo da shi wani kuma rodi yake feffekewa yana nan a cikin aljifansa kawai da an yi da an zo abin ya samu dama ya cika wani ya karɓo nawa wajensa me amfanin irin wannan yaya ba sa zuwa masallaci ba sa zuwa karatun qur'ani ba karatun boko ba na addini kurin yan iskan gari kawai sai shaye shaye suna nan suna zo ko bana din na a tahajjud na yi bayani nake cewa karfe kusan biyu da wani abu ranar na yi tafiya na dawo ina shigowa zan tafi abin zan zo masallaci na ga yara a cikin unguwa ana ta sallah a amina amma wallahi malam yaran nan suna duk da gajerun wanduna suna kallon fim fim na wuce na sake komawa na gansu na ce yanzu ku suwaye waɗannan ku miƙe na gan kun gane yanzu ana sallah a masallaci kuna fim kuma fim ɗin talauci malam na waya suka ɗora kan dutse kan dutse suka ɗora waya suna kallo ana ta karatun ƙur'ani ana sallaci kar ka manta ubansa yana nan a gefe yana kwance uwarsa tana nan ga gidan wani ga gidan wani yan unguwa ne fim suke kallo ana sallar tahajjudi ana sallah ana kuka ana addu'a ana roƙon Allah yanzu ka zo da motarka dole sai ka kule ta a masallaci takalminka sai ka ɗauko shi muna sallah da takalmin mu a goshin mu fi sabilillah in waya ce kana yi kana lura da ita sai a yashe ka ko ina yanzu kun ga nan fa hannun ɗakin lada nan na fa ba a kyale mu nan yan takalmin da muke zuwa sai wani ya kewayo ya zo kamar alwala zai sai ya zo ya kwashe su nan gurin ogan za a yi sallah muna rufewa ba saboda miyagun muke rufewa wallahi ma na taɓa zuwa na je saudiya na dawo da wani takalmi na ina ji da shi rufe ido na nasir takalmin nan na zo da shi na dan makala shi na ajiye shi ana kafin a idan sallah an zo ana tage sa akram kallah an dawo lafiya an dawo lafiya an dawo ina komawa dan zo zan dauta kalmina daris da kalmina nace tab nace yanzu ba za a tausaya mun ba na dade ba nan na dawo ana san da zuwa kuma takalmin liman a masallacin nan na liman ma aka dauki wasai da ya kuri ya wallahi tallahi shine wani yazo yayi wai an sace mai takalmin sa wai taran yazo ya samu dubu ashirin da biyar an idar da sallah anan yazo ya same ni wani wani irin masallaci ne wannan nace haka yake takalmi na dubu ashirin da biyar kaza nace to kaga dai ni ne liman ni ne uga kwata kwata anan kuma yace to ni ma an taba dauke min nawa mai tsada ya kamata ku rinka wa'azi nace wa'azi kullum muna yi malam da yan uwanka ne da danginka su ne barayin ai ya salam mushkila don Allah yan wana mu gyara samari matasa mu kyautata Allah gyara mana halin mu nemi abin yi a nemi sana'a ayi aiki ayi sana'a ayi- a samu abin da za a dogara akwai ayyuka ana nan yanzu damana ce ana nan ana ta noma ana ta neman masu aiki mutum wallahi ya gyara yan rigar sai sa gajeren wando ya tsallaka wajen garin nan akwai noma akwai shuka akwai ciran ciyawa akwai feshi akwai me za ka samu kuɗi amma mutum ya zo ya zauna bai da aiki sai sata ka saci waya ka saci kaza ka sa yanzu in ka je wani ofishin yan sanda yara matasa suna nan birjin azube duk barayi ne wannan dan daba ne wannan dan wane ne wannan yawo yake da wuka wannan an kama shi wannan kaza suna nan azube sai dai iyayensu ta zuwa suna kai musu abinci mutum wai lokacin yake gane wai yana da ɗa wai yana son ɗa ɗanka ya zama bala'i ka zo ka mutu ya ta shuka maka shari wallahi tallahi duk wanda ya bar ɗa ya zama ɗan banza billahi lazim ko ka mutu sai ya kai maka kamashi ku ji da kyau annabi nuhu yace ba zan iya ba ku tafi wajen wani izhabu ila ibrahima sai kowanne in an faɗa sai ya faɗi wani babba ya ce ku tafi wajen annabi ibrahim to bari ku ji shi ma annabi ibrahim khalilullah shi kuma shine badadin allah khalilur rahman masoyin allah fa yatuna ibrahima fa yaquluna za su je gurin sayyidina ibrahim sai su ce ya ibrahim anta nabiyullah wa khaliluhu kai ne annabin allah kai ne masoyin allah min ahlil ardi zababban allah allah ya baka maqamul khulla matsayi na ainihin wato badadi ishfa lana ila rabbika ka neman mana ceto zuwa ga ubangijinka ala tara ila ma nahnu fihi ba za ka duba halin da muke ciki ba na bakin ciki da bacin rai da damuwa a wannan fili na kiyama fa yaqulu lahum annabi ibrahim sai ya ce wa mutane inna rabbi qad ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu shi ma ya maimaita irin abin da sauran suka faɗa shi ma sai ya dauko wani nasa laifin ka ji ba wa inni kad kuntu kadhabtu thalatha kalimat ni nayi kuskure guda uku kalmar kadhaba a lugar ahlul hijaz malamai suna cewa ana nufin akhta'a dan bai zai ce yayi ƙarya ba dan ba ƙarya yayi ba ya fassara shi da ainihin wato wato kuskure kuma akan ce da mutum kadhaba fulan ana nufin akhta'a fulan wane yayi kuskure da haka ba a danganta kalmar ƙarya ga annabi yauwa kada wani ya ce ai yayi ƙarya guda uku a'a kuskure ne ake cewa ina fata ana fahimta yauwa dan za ku za ku za ku ga cewa abu ne mai nauyi kwarai kwarai daga ciki a danganta ah, kalmar ah, eh, kuma tawazu ne kuma ijtihadi yayi kokari yayi yayi daidai amma ya ya- ya- ya kuskure a ciki Ah, Abu Hayyan Yahya ibn Sa'id at-Taimiyyu wanda yake mai riwaya ne daga Abi Zur'a shi yayi bayanin waɗannan wato kurakurai da Annabi Ibrahim yake cewa yayi a cikin hadisi na farko shine lokacin da mahaifinsa ya ce da shi ya ɗauki gumaka ya tafi ya je tallan gunki ka duba Allah mai jarrabawa annabin Allah Allah ya jarrabe shi babansa mai bautar gunki kuma babansa ya dora masa tallan gunki ya ce ɗauki ka fita ka je ka tallata yana da awar annabta kuma an dora masa da gunki sai ce kai inni sakim sai kalmar sai amfani da kalmar asukum asali kalmar sukum tana nufin ciwo ko rashin lafiya kamar sai ya nuna cewa ba na jin daɗi ma'ana wani ya je ya yi ni ba zan yi ba to kaga wannan tauriya ake ce da shi yayin da aka nemi a jefa ka cikin halaka ko wani abu na taɓewa to ka sanya za ka iya kaucewa ina fata ana fahimta sai ka kauce kada ka je ka yi da ka kuma bai yi ba sannan kuma ya je ya samu gumakan nan a inda mutanen suke bautar gumaka duk ya ɗauki gatari ya sassare su gaba ɗaya gumaka ne malam ɗaki guda iya ganinka kowa cikin mutanensa akwai allansa wani gunkin dibino ne wani gunkin katako ne wani na itace ne wani na kaza ne in yazo sai bauta mai da annabi ibrahim yazo sai samu magirbi gatari duk ya biya sare su gaba ne sai ya bar babban cikin sai ya rataya mai gatarin yayin da in sun zo suka duba za su ce a a a in suna da hankali za su ce kenan yanzu wannan babban gunkin shi ya tsatsare su ashe wa'azi ne zai musu yayin da suka dawo suka shigo za su bauta gumakansu kawai sai suka an sassare kafafuwansu an gutsutsire su an fasa kansu an yi kaza a'a waye wannan qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin suka ce duk wanda yayi wannan ga ga allolin mu lalle azzalimi ne wani irin Allah ne za a zo a sare shi Allah da ake roƙon su kuma a zo a sare shi ya yadda ya bari kaga wa'azin Annabi Ibrahim yayi aiki kenan yace na musu wannan ne dan su gane ba alloli bane yaya Allah zai bari a dauki magirbi ko gatari a sare shi yana Allah sai wani ya ce a a ai sami ina fatan ya zukurhum yuqalu lahu ibrahim ai mun ji wani matashi yana aibata waɗannan gumaka yana ambatan sunan sama ibrahim qalu fa'tu bi ala ayunin nas la allahum yashhadun aka ce to a kawo shi gaban mutane a tambaye shi don shaida aka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ibrahim yanzu ibrahim kai ka aikata wannan aiki mummuna ga allolinmu kai ka sassare su ka faffaskare su qala sai ce a bal fa'alahu kabirun hada wannan babban shi yayi to wannan shine kuskure na uku ina fatan kuna fahimta wai yana jin tsoron ai ba ba babban ne yayi ba shi yayi yawa amma me yasa annabi ibrahim yayi dan ya wa'astar da su ku tambaye shi ko ku tambaye su wasalu min kanu yantiqun ai ga sunan ba su gama mutuwa ba wani kafarsa aka sare wani kuma hannunsa aka sare in suna magana ku tambaye su za su gaya muku wannan babban shi ya yi ya za ka ce mu tambaye su laƙada alimta ma haula in yantiku ai ka san ba sa magana a to yanzu ku bayan Allah ba sa magana za ku bauta a wanda baya magana ala fata buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurrukum wa dhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah Allah ya la'ance ku wadarinku da abin da kuke bauta wa Allah ba to kaga wannan yace to ina jin tsoron kada Allah ya tsaye da ni yace yaya kai wannan abin kai ne kai kuma an tambaye ka kace wancan babban ne yayi ina jin tsoron gaskiya ba zan iya zuwa wurin Allah yau in ce ya cece mu ba sannan dangane da nana saratu matarsa ce an yi wani sarki kamar yadda hadisi zuciyar bukhari yana kwace wa mutane mata malam ka ji azzalumai fa'ada shi kuma sarki ne duk inda ka zo inda da mataka ne sai kwace ta ce ta shiga dabi ya karbe maka mata ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam jarrabawa ko ka roki Allah ya jarrabe ka da abin da imanin ka zai dauka wata jarrabawar idan ta zo ba lalle a tsallaka ba malam yanzu malam ka duba annabin Allah yau ya fada hannun wani sarki azzalimi mai kwace mata duba irin na nasaratu yau ga na nasaratu ga annabi Ibrahim a gaban wani sarki za a kwace saratu yace kai wannan fa sai annabi Ibrahim yace yar uwata ce ah to mataka ba yar uwanka bace yace to ina jin tsoron wannan cewa da nayi yar uwata din Allah ya zo ya kama ni waɗannan su ne salasa karibat da ya faɗa na'am a sosai duk malamai sun ba da amsa a kai yau kai ma za ka yi ba da amsa duka akan daidai yayi to amma saboda taka tsantsan da tsantseni na annabawa ya ce to nafsi nafsi ta kaina nake gaskiya ni ba zan iya tunkara Allah yau ba izhabu ila gairi ku tafi wajen wani malam kun ga yadda annaba suke gudu ko to sai suka je wurin wa malam اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول أنت رسول الله فدلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر مم.
بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم إلى عيسى خلاص.
إلى عيسى بن مريم khalas to yanzu gashi an zo gurin annabi annabi ibrahim ya ce a tafi wajen annabi musa waɗannan duka ulul azumi minar rusuli ne manya a cikin manzanni ne amma suna cewa ba su isa ba wannan fa jama'a za a yi wannan taro fa wannan abun fa zai faru fa a kiyama fa yana gaban mu ne fa annabi yana ba mu labarin abin da zai faru ne ran tashin kiyama aka je gurin annabi musa aka yabe shi duk duniya ne gaba ɗaya ya musa kai allah ya fifita ka bi risalatihi kai man- manzo ne wa bi kalami kuma kayi magana da Allah alan nas Allah ya fifita ka akan mutane Allah ya yi magana da kai kana da matsayi kuma a ko a lokacin da aka yi isra'i da mi'raji in kun lura ai annabi musa shine yayi ta fafata da manzon Allah ya- ya ta ba annabi shawarwari ya ta gaya masa ga irin shawarar da zai bashi ya koma wajen Allah a rage masa yawan sallah ishfa lana ila rabbik ka roƙan mana ubangiji ya cece mu baka ga halin da muke ciki ba annabi Musa zai ce kai yau fa Allah ya fushi irin fushin da bai taba yi ba walan yaghdab ba'dahu mithluhu wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha ina shaida muku ni ma ina da wani laifi guda daya na kashe wani rai da a ci- ba a ce in kashe ba to na kashe rai da ba ce in kashe ba to shi kuma me ya faru akwai wani ba kibde yana rayuwa da kibdawa waɗanda suna faɗa da addininsa da da'awarsa a lokacin waɗanda suka bi annabi Musa sunansu musulmi kamar yadda kissar ta zo a cikin suratul qasas abin da ya faru shine mutanen annabi Isa mutanen annabi Musa a lokacin aka yi ta musu wulakanci ana tozarta su kibdawansa kabilarsa a wannan kibda su yi musu ina banu isra'ili wata rana wani mutumin annabi musa ya je daji ya yi itace ya ɗauko zai ciyar da iyali ya kawo a yi amfani da shi sai wani baƙibɗe sai ya ƙwace itacen ya ce an ƙwace kuma ka ɗauke shi a gadon bayanka sai ka kai min shi gida kamar yanzu ka zo da kayanka wani ya ɓaci kayan kuma ya loda ma a gadon bayanka ya ce ka kai masa ka ji wulaƙanci sai shi mutumin ya ce a'a ka karɓi kayana kuma ka ce sai na kai maka gida ba zan iya ba ana cikin wannan yanayi zai cutar da wannan mutumi wuf sai ga annabi isa annabi musa ya zo zai wuce sai shi wannan mutumi sai ya ce ya musa ka taimaka min ga wannan mutumin zai zalunce ni baƙib ɗin nan annabi musa ya zo zai sulhunta kai ya aka yi kaza kaza kaza kawai sai baƙib ɗin ne ya kama yau annabi musa rashin kunya ya fara gaya masa maganganu an yi ɗin kaza kaza kaza kaza sai annabi Musa ya daga hannunsa ya gasa masa rankwashi lafiyayye gab a makwarkwadarsa ka san annabi yana da ƙarfi na daban ƙarfinsa ba irin normal mutane ba ne ninka masa ƙarfinsa ake yi shi annabi da haka da ya gasa masa rankwashi wallahi sai mutumin na ya faɗi ya mutu kurin ya faɗi ya mutu to ba yana bai zama annabi ba dama to amma yana tunanin cewa matsayinsa na annabi manzo Allah sai ya binciko masa wannan abu ya mutu wallahi ya mutu shikenan kissa tana nan da yawa cikin suratul qasas har aka ta ba shawara ka kashe musu mutum fa ka gudu ka bar garin nan lalle mutane ya atamiru na bika liyaktuluka fakhruj inni laka minan nasihin ana nan ana kulla maka makirci a garin nan ya kai Musa wallahi ce sun kashe ka tunda suka ji labari ka kashe musu mutum wallahi za su kashe ka ka fita ka bar garin nan ina maka nasiya fa kharaja minha khaifan yataraqqab haka nan Musa ya tattara kayansa yana cikin tsoro ya fita ya bar garin nan ka ji jarabawa wannan wata kissa ce ita ma za mu zo kanta wata rana insha Allah tabaraka wa ta'ala in mun zo cikin suratul qasas to yace to wannan mutumi da na gasa masa rankwashi ya mutu ni ina jin tsoron kada Allah ya tsaye da ni ya ce ya akai ku tafi wajen Isa na'am kaji fa yanzu wannan kaga ai bai ni ya kashe shi ba ko kuma zaluncin wani yayi qatulul khata'i ne to ina masu yin qatulul amdi ina waɗanda suke bada kuɗi aje a kashe wani saboda an samu sabanin siyasa akan siyasa kurin wani baya yi na wani baya so na wani ya tsaya mun a hanya wani yana hana mun ci zabe wani kaza kaza aje a kashe shi za ku yi bayani wallahi tallahi duk mutumin da ya sanadin mutuwar wani ko yasa aka kashe wani ko yayi mitin aka kashe wani ko aka kashe wasu wallahi ba za ka gama lafiya ba alkawari ne wannan duk mutumin da yake zubar da jini to rayuwarsa ta lalace ga hisabi ga bala'i kuma kai da jin daɗin duniya dai sai dai wani ya gaya maka a zahiri za a ga kamar ana jin daɗin amma kai ka san azabtuwar da kake yi musamman a yanzu a lokacin da ake fuskantar siyasa dinnan yanzu ku duba a garin nan fa zaɓe na primary election kawai da aka yi na su gwamna na su waye da sauransu ku duba ana ta yadawa an kashewa da an kashewa ne wani an datse masa hannunsa wani an sari kafadarsa wani an sara kansa wani abu nan mutane ku ta zuwa ana kashe ku sai ka tambaya mala'iku ne suka zo da takuba suka sari mutane ba arne ko daya duk musulmi ne kuma haka yanzu ake ta yi a ƙasar nan a can ƙasar ko a can jihar a can wasu suna nan sun shirya sharri wallahi sai mun yi wallahi sai mun kwata wallahi sai mun ci ko da meye ma an shirya wasu kuma wallahi ba za mu sauka ba wasu kuma wallahi sai kun sauka to a wajen wallahi ba za mu sauka ba wallahi sai kun saukan nan to kun san waye casualties talakawa su za a ita kashewa a tanadi 'yan ta'adda a basu makami su tafi filin zaɓe malamai suna ta wa'azi a fita zaɓe a fita zaɓe amma wasu mutanen banza su kuma sun tanadi makamin da za su je wajen zaɓen ba sai sun bari an yi zaɓen ba najeriya akwai matsala allah gyara mu je izhabu ila isa ibn maryam fa ya'tuna isa fa yaqulun ya isa anta rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam mawrudun minhu وكلمت الناس في المهد سبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نعمل فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي to ga ga annabi Isa shi ma an zo wajensa aka ce ya Isa aka yabe shi kai kuma a kai manzon Allah ne kuma wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalma ce ta ubangiji da ya jefa ta zuwa ga nana maryam awsalaha ilaiha kenan kuma kai ruhi ne ma'ana zuruh daga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa kallamta an-nas bil mahdi kuma kai isa kai wa mutane magana a cikin zanin goyo ka duba mallan annabi isa ka san yaro jariri ko kana dai ganin jariri a cikin zanin goyo ko to yanda jaririn ka yake zanin goyo haka annabi isa ya ta shirga magana la ilaha illallah tar ya bude baki yayi magana wannan matsayi ne da Allah ya zaba masa aka ce to Allah ya girmama ka wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyan ba sabiyan ba sabiyan kana yaro wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla inji qur'ani don haka ai tsifilan kenan kana yaro kai wa mutane magana ishfa lana yi mana ceto kaga halin da muke ciki sai ce kai Allah ubangiji na yayi fushin da bai taba yi ba kuma bai zai ƙara wani ba irin sa wannan gaskiya ba zan iya ba amma shi walam yakur zamban a wannan riwayar bai ambaci wani laifi da yayi ba a wannan riwayar ta bukhari amma akwai riwaya da ta zo riwayar imam ahmad da riwayar imam nasa'i ya ambaci zunubin nasa ya ce ni da aka rike ni a matsayin allah ni da akwai mutane da suka ce ni allah ne inni tukhistu ilahan min dunillah ai an rike ni da ni da mahaifiya na an ce mu alloli ne a'a ni ba zan iya ba ba zan iya ba nafsi nafsi ta kaina nake izhabu اذهبوا إلى إلى زيد.
محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فان- فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجد- فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تؤطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب مم.
أمتي يا رب أمتي يا رب la ilaha illallah فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب من من الباب من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأب- من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى
Allahu akbar annabi isa ya ce ba zai iya ba saboda ga abin da ya faru a da aka tafi gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshe dama ya ce shi ne shugaban mutanen shi ƙwarai kuwa shi ne daman ya ce shine shugaban annabawa to yau za ku ga annabtan shugabancin ya tabbata da aka shi da aka zo wajensa aka tafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama annabinmu kenan mun gode wa Allah da ya bamu wannan annabi aka ce ishfa lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu bi ya manzo Allah ka ka- kai mana ceto daga ubangijinka ka duba halin da muke ciki kawai sai annabi ya ce fa'antaliku fa'aci ta tal'arshi take zan tashi na miƙe in je ƙarƙashin al'arshi fa'aƙa usajidan lirabbi azza wa jalla zan faɗi ina mai sujjada ga ubangiji na mai girma da ɗaukaka wannan ita ce wata sujjada ta ibada da za a yi da girmamawa kuma bayan an mutu kuma a lokacin annabi shine ya isa ya je wajen Allah a lokacin da Allah ya yi fushi malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayinsa shi yake sauke fushin Allah la ilaha illallah akwai daraja la ilaha illallah annabi akwai matsayi Allah ƙara mana son sa Allah ƙara mana son sa Allah ƙara mana son sa Allah sa mu mutu akan sunnar sa yace zan faɗi ne sujjada ga ubangiji na tabaraka wa ta'ala yace sannan Allah zai mun budi min mahamidihi wa husni sana'i alai zai bude min kirjina ya bani wasu kalmomi da zan yi ta godiya da kuma yabo babban abin da annabi zai faɗa shine zai yi wa Allah godiya wai kaga fa halin da ake ciki amma sai an yi wa Allah godiya kaji shine aka ce ka gode wa Allah duk yanayin da kake ciki ba kudin kashewa ba kaza ba lafiya ba kaza ka ce alhamdulillah ai ka fi wani a hakan to shi Allah gode masa ake in kana cikin matsi ka gode mai sai ya canja maka amma in kai fushi ka nuna a'a to akwai damuwa wai wani wani ya ce wai ya je wai ya je yayi abin nan yayi ya je aikin hajji ko ya je umra yana cewa to ai mun je ne mun yi mun dai dai mun yi addu'a muna dai jira mu ga me zai biyo baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mana mun gaya wani kuma cewa eh mun gaya masa mun je mun gaya masa har yanzu dai shiru wani kuma cewa wallahi dai na je har yanzu dai ban ga wani bayani ba za mu shakata waje ne wai ya je ya gaya Allah ya dawo shi bai wani ma cewa shi da ya dawo ma shi wallahi sata ma aka masa ya ji ya gama addu'arsa kuma ya dawo an masa sata izgilanci ma addini izgilanci wa Allah amma fa lafiya ya samu yake iya wannan akwai wani yana kwanci asibiti ba ya iya magana shekara guda wani yana nan ribewa yake yi sai an juya bayansa an yi diresin saboda tsabar kwanciya a gadon asibiti amma shi wannan amma ba shi kudi har ya hau jirgi ya je ya dawo yana cewa wai sun gaya wa Allah dai suna jira wai sun gaya wa Allah to bai sani bane Allah malam wata kalmar wani iya faɗa faridda ce amma saboda jahili ne bai sani ba wani kuma da izgilanci za ku ji addu'a to da Allah dan samu a ciki za a ji addu'a kuma to ai mana addu'a da Allah ma'ana ba kai ka yarda da addu'a ba to in ka je kai musu kai ne kai da shi bai yarda ba wani kuma cewa ka ga malam zaka bani kuɗi ka bani kuɗi kawai ka yi wannan addu'a ka bani kuɗi kawai kuɗi ka bani kuɗi Allah kiyaye mu to annabi zai nuna cewa lalle Allah mai ji ne kuma Allah mai karban yabo ne da godiya ba a taba buda wa wani dan adam kafin ni ba irin kalmomi da zan gaya wa Allah wato wasu sababbin kalmomi ne da ba a taba yaban Allah da su ba zai yabe shi wasu kalmomi ne wanda ba a taba godewa Allah da su ba zai yi masa amfani da shi ba a taba yabansa da su ba in ba shi ba yu'arrifu Allahu nafsahu Allah zai sanar da ni kanshi fa asjudu lahu sajdatan yarda biha anni zan yi mai sujjada sujjada da zai yadda da ni saboda ita thumma amdahu bi madhatin yarda biha anni sannan in zo in yabe shi ne madha yabo yaban da zai yarda da ni ka duba ya yarda da shi saboda albarkacinsa shi annabi zai ceci duniya yanzu ka duba manzon Allah ya ceci annabi Ibrahim ya ceci annabi Musa da mutanensa ya ceci annabi Suleiman da mutanensa ya ceci duk annabawa gaba daya suna karkashin ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine khatamun nabiyyin wa imamul mursalin din kenan kowa sai ya amfana da annabi Muhammadu kowa shi yasa aka ce ka bi shi ka huta wa in tuti'uhu tahtadu وما على الرسول إلا البلاغ المبين hasara da lalacewa ta kare ga wanda yake fada da sunnar annabi wanda yake fada da addinin annabi wanda yake fada da shari'ar annabi wanda ya rayu ba akan musulunci ba ba akan sunna ba yayi asara bai dace ba kaga yanzu nan fa da kafirai da musulmai da mushrikai da masu bautar gumaka gaba ɗaya sai annabi ya cece su Allahu akbar ya ce zan yi wa Allah yabo zan yi wa Allah sujjada Allah tabaraka ta'ala zai ce ya Muhammad irfa ra'saka saltuza daga kanka roki duk abin da kake so kuma za a baka washfa tushaffa nemi ceto kuma yau za a baka ceton daga at-tashfi'u ne ai ma'ana tuqbal shafa'atuk yi ceton nemi ceton kaji wani gata Allah ne zai ce roƙi zan baka ka ji kai roƙi in baka buɗe baki ka faɗa in baka ba annabi yana yi ne dan karan kansa a lokacin yana yi ne dan duk duniya wannan shine yake nuna ma hatta kafiran da suke faɗa da manzon Allah suke faɗa da addinin annabi sai sun ci muriyar salamul kiyamaci suna ci ma suna ci ma suna ci ma suna ci ma to haka zai daga kanshi ya roƙa ya nemi ceton fa harfa ra'asi fa aqul ummati ya ummati ya rabbi ummati ya rabb in ya daga zai ce ya ubangiji al'ummata al'ummata al'ummata al'ummata ka san me yake nufi al'ummar sa ma'ana al'ummar gaba ɗaya ta saci shine shugaban ai to ai shine babba shine yaro mai karancin shekaru a cikin annabawa amma shine babba kaga girman ya tabbata wannan yake nuna cewa Allah zai iya daga na ƙasa da kai ya zama ga shugabanka yanzu kaga duk annabawan da sun girme shi a shekaru annabi Ibrahim ya girme shi annabi Musa ya girme shi Dawud ya girme shi Sulaiman ya girme shi waye ya girme shi amma abin mamaki yanzu duk sun yi shiru shi suke jira haka Allah ya zabe shi ya bashi wannan dama ku yawaita yi wa annabi salati malam dan ku samu cetonsa wallahi ku yawaita yi wa annabi salati ku yawaita yi mai salati kar ku yi masa rowa za ku samu ceton sa yawmul qiyamati ya rabbi ka tashe mu cikin masu samun ceton annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bayan wannan yace ya rabbi ummati ya rabbi ummati sai Allah ya ce da shi ya Muhammad ka shigar cikin al'ummarka an baka wannan dama aljanna wallahi sabu alaihim min albabil aymani min abwabil janna ga wannan kofa ta dama ka shigar da su cikin kofofin aljanna fara shigar da al'ummarka wannan ne malamai suka ce kun ga ai kes din na al'ummomi ne na duniya gaba daya amma shi tasa aka fara yi sallama mu ne na ƙarshe amma mu za a fara yi wa sabi yanzu kun ji an yi magana al'umma annabi Sulaiman al'umma annabi Isa al'ummar annabi Musa amma kaga ya zo neman ceton ne gaba daya amma wa aka fara sallama tasa wannan yake nuna darajar wannan al'umma akan sauran al'ummomi Allah zai ce zaɓa akwai wanda za su shiga aljanna a cikin al'ummarka mutum dubu saba'in ne dubu saba'in wannan ba hisabi ba tsayawa gaban Allah a ce me yasa kuka yi kaza ba kyara kawai kofar aljanna za a buɗe musu shige malam ya rabbi ka samu a cikinsu amma fa malam mutum dubu saba'in ne kawai kaga a kano ma ai mun fi dubu saba'in wataƙila a gwale lokal gamma ma mun fi dubu saba'in to duk duniya al'ummar annaba akwai jama'a da Allah ya ba su wata ofa za su ga aljanna ba hisabi ba uquba ba lissafi wannan ba san hisabi ba kawai sai dai su gan su tsundum a cikin gidan aljanna Allah zai ce fara girmama musu cusa su aljanna tukunna da haka duk bayanin hisabi da za a yi da tsayuwa da wai ba san da shi ba yasa in zaka roki Allah ka roƙe shi ka ce ya Allah ka sanya cikin masu shiga aljanna biduni hisabin wala iqab zabi ne na Allah malam kuma sai ya gaya musu yace rizal ya muhammad adkhil min ummatika man la hisabu alaihim min albab alayman min abwab aljanna malamai suka ce su ne na farkon shiga aljanna kuma suna tarayya da mutane hum shirka'un nas fi ma siwa dalika min al-abwab sauran kofofin ma kuma za su yi tarayya da mutane ba wai sun ga dama za su shiga ta can za su shiga ta can amma wannan kofar an ware musu amma can ma kamar yanzu a ce wannan kofar sai suwa da suwa da za su shigo ta amma in sun ga dama su shiga ta can su shiga can amma ku ba za ku shigo ta nan ba kenan suna da wani matsayi da duk kofofin aljanna suna iya shiga Allah ya girmama su kamar yadda masu azumi ne a yi duk wanda yake da yawan yin azumin nafila yana kula da azumin farilla akwai wata kofa da Allah zai bashi shiga aljanna ita ce rayyan rayyan duk wanda aka samu suna rayyan sunan kofa ce ta gidan aljanna to wannan ita ce kofar masu shiga ha masu yin azumi a duniya masu yawan yin azumin nafila za su shiga aljanna ta wannan kofa din shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na rantse da wanda raina yake hannunsa lallai inna ma baina almisra'ain min masari aljanna wato misra yana nufin janib janibi wannan bangare daga bangarori na aljanna kama baina makkata wa himyar bangaren kofa da kofa ta aljannan nan fadin kofar wani zai ce za a cinkoso to wallahi ya kai tsakanin makkata da himyar himyar ɗin sunan gari ne ana nufin sana'a kenan sana'a ita ce baldatu himyar an gane ko au kama baina makkata wa basra wa busra kai ko kuma tsakanin makka da busra busra kuma wani gari ne a sham wani gari ne a sham baina dimashq aka ce salasu marahil tsakaninsa da dimashi ya kai marhala uku wannan shakka ne na mai riwaya to wannan shine hadisu shafa'a hadisi na eh na fadi eh na'am wannan kawarkar da wannan kuma shine misra'ai eh jawani sannan aka ce kowanne ɗaya daga cikin su ya kai tsakanin makka da busra da kuma tsakanin makka da himya eh wallahi to malam da duba sai na gani kilomita dubu ɗaya ne da ɗari biyu la ilaha da tasa'in da takwas tsakanin busra da makka to kaji zakarin musulun kuma da sana'a a Binci- ɗin yanzu shi ne mutu wace shi kuma dubu ɗaya ɗari ɗaya da wani abu ne Allahu suka Akbar.
ɗauka kamar nan da lagos faɗin ƙofa ɗaya la ilaha illallah shi dan uwa kafin mu zo karatu ya ya duba lissafin kilomitocin tsakanin garuruka ya kai kilomita dubu ɗaya
da ɗari biyu da ɗari biyu kaga kofa ɗaya faɗin kofa ɗaya ya kai daga nan zuwa lagos kenan fiye ma ya mafi
kofa ce wannan min abwabil janna kofa ɗaya
wannan wanda imani da bakin wani kuma malam ka duba lissafin daƙiƙ wato littafin na na- lissafin da annabi ya faɗa tsakanin garin can da garin can kusa ɗin da kusa ce suke dubu a Kusa da kusa.
suke da kusa da kusa a kansu la ilaha illallah wannan yake nuna annabi gaskiya ne annabin ne la ilaha illallah kuma da ka sake tunani cewar ya za a ce ƙofa da garin ta kai lagos eh sai ka sake ɗaukowa wajen da kuma tana da marfi sai ka ɗauka a jami'ar da wajen na tun arzuwar samawa tuwal abu la ilaha illallah a ce a ce wace kofa ce wannan girman ta ya kai daga nan zuwa lagos kofa daya sai ka ɗauko jannatun ardu har sama wato al'ar ko talakan aljanna sai ka sai ka duba fadin aljanna kuma yadda Allah ya ce fadin ta kamar sama da ƙasa talakan ta shine Allah ya ce za ba shi gidan la ilaha illallah wallahi mal labarin kiyama wani abu ne na daban sai iman da muke kurin Allah ya ƙara mana imani malam mu yi ƙoƙari mu mutu akan islam mu yi ƙoƙari mu mutu akan imani a yi taɓautawa Allah malam kar mu yi sakaci wajen bin Allah kowa ya yi da gaske yanda ka san in ka zo neman duniya kana yi da gaske ko to haka kiyaman nan ka rinka yi kana tattalawa mu kullum abin da muke gaya mutane a je a nemi duniya a yi duk abin da za a yi amma kada a manta da lahira lahirarka tana gaba duk ranar da mutum ta kuskure masa mutuwa ta ɗauke shi ya tafi ba a saiti ba to Allah sauke kudu Allah ka yafe mana Allah ka sa aljanna mu komar mu gobe in Allah ya sa da sai mu tashi wa atina dawo da zabura wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Malam na halatu abu da yawa